بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na laraba 18 ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1435 daidai da sha biyu ga watan August shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Alintisar Lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Ba manta ba, Malin yana kawo mana wasu darajoji da suka zo cikin hadisai na Sayyidina Ali, wanda ‘yan shi'a suke ɗaukan waɗannan hadisai da cewa wai ai dalilai ne, da duk wanda ya kalli waɗannan hadisai to suna nuni a kan sayyidina ali shine khalifa bayan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine malaman musulunci suke kan maida masu da martani da cewa qala abu nu'aymin babban malami abu nu'aym da zikiru hadis bayan da ya kawo hadisin da yake cewa la yuhibbuka illa mu'min babu mai son ka sai mumini da ya kawo wannan hadisi sai ce kulna haka za na ƙulu mu ma abin da muke faɗi kenan wa haza min ashhar al-fada'il wannan yana daga mafi shaharan falala da daraja na Ali wa abyanul manaqib kuma wannan manƙaba ce na sayyidina Ali wacce tafi kowace fitowa sarari da la yabghuduhu illa munafiq babu wanda zai ƙi sayyidina Ali in ba munafiki ba wala yuhibbuhu illa mu'min kuma ba wanda zai ji yana son sayyidina Ali sai mumini amma walau aujaba hazal khabar al khilafa da dai wannan hadisin yana nuni akan cewa sayyidina Ali cin da ba mai son shi sai mumini munafiki kuma ke ƙin shi wannan yana nuna cewa aliyi ne khalifa bayan manzon Allah, idan to da sai zama alkhilafa lil ansar, to haka ma khalifanci zai iya zama ga mutanen Madina, li'annahu qala mithlahu fil ansar, saboda annabi ya faɗi irin wannan magana ga mutanen Madina. Mun gano wannan thumma saqal hadis sannan sai kawo hadisin da ke bayani akan cewa babu mai son mutanen Madina sai mumini. babu mai kin mutanen madina sai munafiki to in wannan yana nuna cewa sayyidina ali zai zama khalifa bayan annabi ne to ashe su ma mutanen madina khalifofi ne kuma kaga wannan yana nuni akan aliyu ba shi kadai yake banta da wannan falalan ba mutanen madina sun yi tarayya da shi amma falalan da aka ambaci abubakar a ciki wannan na abubakar ne nashi shi kadai da fatan kun fahimci wannan da kyau wannan bayani male ce karanta littafin arraddu alar rafida karanta littafin arraddu alar rafida shafi na 244 fahazihi a'zamu fada'il ali radiyallahu anhu wannan yana daga cikin mafi girman falalan sayyidina ali wa manaqibuhu thabita da kuma darajar sayyidina ali tabbatacciya fil ahadith sahiha wanda suka zo cikin ingantattun hadisai وقد تبين عدم الاختصاص بها دون غيره a irin bayanan da muka gabatar yana nuni a kan cewa sayyidina Ali ba shi kaɗai yake anta da wannan darajan ba ga shi wanin shi ma ya samu. Bal kada sabata mithlaha fi haƙƙi man huwa duna abi bakarin fil fadli har ma wasu waɗanda ba su kai darajar sayyidina Abubakar ba ga shi mun ji sun samu irin wannan darajan da a sayyidina Ali ya samu su ne mutanen Madina. Mutanen Madina sun kai Abubakar daraja ne? Amma ga shi mun ji sun yi tarayya da sayyidina Ali. cikin wannan falala mafi girma da sayyidina albe da kamanta su ma suna da irinta fi haƙƙi annan ma sabata li abi bakarin min alfada'il wannan ya tabbatar mana cewa kaga duk wani falala da daraja da sayyidina abubakar ya tabbata a gan shi lam yushariku fiha ahadun ba wanda ya musharakanci sayyidina abubakar cikinta la ali Ali bai shiga ba, wala man huwa afdalu minhu, wanda ya fi alin ma kaman Umar da Usman, su ma ba sa ciki. Alama ta ƙaddama ta a bisa bayanan da muka gama gabatarwa bil adillati sahiha ta yadda mu koro dalilai ingantattu a sariha wanda suka zo ƙarara. Addallatu ala butulani da'awar rafidi, waɗanda ke nuna cewa wancan cika baki da ɗan shi'a ya yi ba gaskiya ba ne, wa zuhuri kadhibihi da kuma bayyana ƙaryen wannan ɗan shi'a a fili cewa maƙaryaci ne zindiki abin da ya faɗi ba gaskiya ba ne. Wa amma ma na sabahun rafidi li Ahmad rahimahullah. Mala ya ce, amma dangane da abin da wannan ɗan shi'a ya danganta ma limamu Ahmad, annahu qala cewa ma jaa ahadun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min alfadail kama jaa li ali wai babu wani sahabin da ya zo da tarin falala da darajoji da kima kamar yadda sayyidina ali ya zo da shi ya ce ahmad dan hanbal ya faɗi wannan magana mala ya ce fa hadha in sabata anil imami ahmad wannan fa in ma fa ya tabbata zuwa ga imamu Ahmad kenan, fa mahamulun ala majmu'u ma rawa min sahihi wa da'if. Mala ce wannan yana nuni in an tattaro abubuwan da suka inganta da wanda ba su inganta ba ne. Wa hadha la yukhalifu ma huwa muqarrarun indana. Wannan bai saba ma abin da muka tabbatar a nan ba. Domin ‘yan shiya sun ruwaito maganganun ƙarerai sun fi cikin ɗakin nan, duk darajojin alini. in za a haɗo da wannan tarkacen mun gano wannan da ingantattun a to gaskiya ba wanda ya kai nashi kaman kai ne yadda kake ɗin nan a ce za a zo duk wani abin da ka taɓa ci ka ka sayar da wanda ka taɓa sawa a bola ka zubar za a kwaso maka duka a taro a gaskiya tarkacen ka yafi namu yawa don mu ba mu tarkato wannan tarkacen ba kuna fahimtar wannan to darajojin sayyidina ali in za a tarkato har da na ƙarerayen yan shi'a a to nashi ya fi yawa ina fatan mun gano wannan da kyau amma in dai ingantattu ne ha ba malam ko kama kafan ma na Umar bai kai ba ba ma na Abubakar ba to shine sai mala yake cewa wa amma sahih amma a ware ingantattu fala yumkin an yakuna kazalika ba ta yadda za ya haka yayiwo cewa sayyidina alwai ya fi sauran sahabbai yawan falaloli cikin hadisai wannan ba gaskiya ba ne, amma za a tarkato tarkace da hayaniya, wannan haka ne. Ina fatan mun gano wannan da kyau, kawo misali na ce duk wanda ya siyo madara ya shanye zai aje gwangwanin, kai kuma an ka shanye za ka zubar, kaga haka za a gan shi da kanta guda na gwangwanaye, zai kuma ce ya fi ka shan madara gaskiya ne, cin da shi ga nashi gwangwanayen nan. Amma ya sunansu, yayi da tarkace kawai, to ballantana su ƙarya ne kawai, dan shi ana cewa izasta hasanna ra'ayan ja'alnahu hadisa in wani ra'ayi ya burge su kawai ko sai su kera hadisin ƙarya su kare shi mun fahimta yanzu misali yan sha da ke tara suma a ka wannan tara gashin ba yana burge su ba in sun ga dama kawai an jima sai su kirkiri hadisin ƙarya sai su ce manzon Allah ne ya faɗa kuma ƙarya suke ba annabi bane ya faɗa shikenan ka hake na cin da yanzu al'adan ta zama ‘yan shi'a na tara suma a ka, in so samu ne ahalus sunna ko suna sha'awa su bari, saboda ta shabbuhi da ‘yan bid'a bai halatta ba, kamar cece niya da su. Kuna gano wannan da kyau ku? kamanceceniya da su mai gidansu nan yi magana lokacin da aka kashe mala albani yake cewa inda su ne aka taba da an ga kaza an ga kaza haka ne yake shi Allah al-musawwir ne ko shekara ba a yi ba ba a taba kowa ba sai aka taba shi kai tsaye kuma ba mu ga ya komi ba yana a cikin abin nan in kana so zan tura maka a wayanka kaji shi da kan shi ya faɗi ya ce mu matsorata ne mu mun san wanda ya kashe mala albani mu wallahi ba mu sani ba an dai zo cikin dare a duhu ba kowa an harbi malam kuma an gudu kun gano wannan da kyau ko amma shi ko waɗanda suka yi mai ta'adi ya san su da rana tsaka makotan juna ne ga katanga ga katanga ina fatan mun gano wannan da kyau na kasa gane irin waɗannan abubuwa na cika baki da ƙarya da ƙoƙarin ɓatanci ga wasu kuma mu da aka kashe mala albani ba mu zo mun sa buhun yashi ba haka ne amma kai ba kashe ka ba ka zo ka sa an buhun yashi Allah ya shiryar da mu mala yake cewa ya ƙoli shekul islam ibn taimiya shehun musulunci ibn taimiya yana cewa وقول من قال صح لعلي من الفضائل من لم يصح لغيره waɗanda suke cewa wai darajoji da falololi sun inganta ga sayyidina Ali darajoji da falololin da ba su inganta ga wani ba mala ya ce kadhibun wannan ƙarya ne ɗan shi'a ya iya ƙarya ya iya kuzuzuta maganganu iri-iri ya zo da su yana yaɗawa kai da ba ka da karatu sai ka ɗauka gaskiya ne yake faɗi kuma ƙarya ne la ya ƙuluhu ahmad ibn taimiyya ce imamu ahalus sunna imamu ahmad ibn hambale bai faɗi wannan maganan ba wala gairuhu min a'immatil hadis kuma babu wanda daga cikin limaman musulunci da ya faɗi wannan sharman lakin qad yuqalu ibn taimiyya ce sai dai akan ce rawalahu malam yarwi li gairihi an ruwaici maganganu da yawa wanda ba a ruwaito ga wani shi ba lakin aksar zalika man naqala min man ulima kadhibuhu wa khata'uhu sai dai waɗanda suke ruwaito waɗannan maganganu waɗanda an san su da ƙarya da kuskure ne mutum makareci zai zo ta surutu ya ka iya da shi zaka rike bakin shi ne sun ta kirkiran ƙarere iri-iri buhu-buhu suna danganta ma na Ali kamar littafin Nahjul Balaga littafin Nahjul Balaga duk ƙarya ne aka ce wasu yoyin na Ali ne kuma kar ku manta a cikin Nahjul Balagan fa muka karanta na Ali ya aika ma Muawiya cewa ya zo ya mai mubaya'a domin waɗanda suka yi ma Abubakar da Umar da Usman mubaya'a su ne dai suka yi mashi mubaya'a kaga sayyidina ali a nan a cikin wasiyar tasu ta ƙarya ma sai Allah ya masu wala ta'rifan nahum fi lahanil qawli suka tintibe ashe sayyidina ali ba da nassi bane ya zama khalifa da me yayi da mubaya'an sahabbai da bakin shi littafin na hajar balaga huƙeƙe ne kaman wannan an mai sharhi ma da akwai sharhin da ya kai mujalladi arba'in amma duk ƙarya ne ba gaskiya ko ɗaya ciki in kai ba ka da ilimi sai mutum ya zo maka da littafi ya kai haka sai ya ce ina da littafi mujalladi ɗari to mujalladi ɗari gaskiya ne a ciki gaskiya ne ai ba tare da littafi ne malanta ba mun gano wannan da kyau ko domin littafi iri uku ne akwai littafin da gaskiya ne a ciki akwai littafin da duka ƙarya ne a ciki akwai littafin da kuma hargitse ne ƙarya da gaskiya sai malami ya zauna ya tace maka ƙwararren malami. Rira waɗannan hayaniya a cikin irin waɗancan ɗirkaniyar littattafai ne ake kwasowa, kawai sai za ce musulmi wai ga su nan wai duk darajojin sayyidina Ali ne. Na buga maka misalin da Nahajul Balaga ne. Yanzu mun littafin wannan na ‘yan shi'a, mujalladi wajen ɗari da wani abu ne, Bihar al-Anwar. biharul anwar tekunan haske kai in ka ji wannan sai ka ɗauka alheri ne mujalladi ɗari da wani abu ɗari da wajen sittin da wani abu amma ƙaryen da ke cikin littafin nan ko bible ma babu a ciki irin waɗannan ƙaryar ka kuma ka ce bible to an gama to ko jawahirul ma'ani na jin kunyin ƙaryen da ke cikin biharul anwar za mu zo ta ranar makaranta maka biharin anwar ka ci ina fatan mun gano wannan da kyau mujalladi ɗari da wani abu ne to ya za ka yi da wannan kuma Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wannan bayani mala ya faɗe shi a cikin min haji sunnatin nabawiyya fi naqadi kalamu shi'atul qadariyya a mujalladi na takwas shafi na ɗari hudu da ishirin da ɗaya waka zalika ma na ƙalahun rafidi mala ce har ila yau abin da ɗan shi'an nan ya cirato an baƙil a imma da ya ta maganganu a kan sauran limamai kalƙadi Ismail, kama alƙadi Ismail, jama'a ‘yan shi sa da irin wannan ta ɗin. Idan baka tsaya malami da ya san ilimi, ya san yadda ake tace ilimi ba, kuma ya san su ya san irin makircin da suke da a cikin littattafai ya karantar da kai ba, don kayi nazari za ka faɗa. yanzu ya ce maka gashi imamu ahmad dan hambali ya faɗa kuma zai iya buɗe maka littafin wani ahada suna ce gashi amma me ma'anar maganar mun gano wannan da kyau ko me ma'anar maganar kaga baka san ma'anar maganar ba kawai ya maka ƙarya ina fatan mun gano wannan da kyau kawai ya ma ƙarya ya yaudare ka yanzu ɗazafa na ji tudun wada da yamma wasu da dama na alkawari su su same ni ma ba su same ni ba ina zuwa mun zauna muna tattauna wasu masail al'ilmiya shine sai wani yaro ina gani yana haya islam ne sai ya zo sai yake tambayan wanda muke tare da shi bai san da ba yawa magangan da ya ta maku da azumi shi ne ɗauko gefen maganar, bai santa complete ɗinta ba. Ya zo yana magana a kan hadisin annabi da ya ce, Duk wanda ya bi liman ya sallan ashen, har aka gama sallan ashen, za a rubuta mai lada kamar ya yi sallan dare duka. Mun gano wannan sai ce, Wai ana nufin wai wanda ya sallan isha'i ne, wanda ya salawatul hamsi. Na ce, ƙarya kake ba wannan ma karatun ai. mun gano wannan da kyau ko wallahi talla akwai ce je kawo littafin kun za abun mamaki kawai sai je ɗauko man kiyamun ramadan ni ce kiyamun ramadan ne ce karanta sai gashi ya karanto hadisin tsaf manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi sallan ashan 23 ga wata ya yi 25 ya yi 27 har sahabin da ya roto hadisin Huzaifa yana cewa ya manzan Allah ya ba za ka yi mana sallan duka dare ba ka fara rabi kuma ka bari ai duka mana sai annabi ya ce duk wanda ya sallan nan tare da liman husiba lahu qiyamu layla za a rubuta mai sallan daren ne duka ya ce wallahi malam ni ban gane ba ai wallahi kaza kaza ce wa koya maka qiyamu ramadan shine wanda nake tare da shi a gidan shi sai ɗauko kasa ɗin mala albani na kiyamar ramadan nan da nan muka yi tracing ɗin wajen a cikin kasa ɗin muka za sai ga malan albani ya karanta wajen a haka ya sai ce na ga dvdin je ka da shi na baka kyauta shi ne yake cewa ya ji ya kwaso wannan bayan ne wai zai je muƙabala da malamin da aƙalla ba a kasara ba idan aka ɗibo shekarun neman ilimin shi ma ya girma wannan yaron. Mun gano wannan da kyau ko ya fi shi ilimi. Kun san wanda zai je mukawala da shi? Ko zai je waye ƙura malam Aliyu limamin Locos. Mun gano wannan da kyau ko? Na ce kai kana da hankali kuwa? O ya taɓa ji ya faɗi wannan hadisi na ce baka da kunya. Na ce ga hadisin fa yana faɗa hadisin fa a ɗakin shi. a aji a hannun shi abin da kai ci bai taba karanta littafin ba ga littafin nan na kiyamar ramadan wannan dan littafin da ake karantar da yara a islamiya kun gano wannan da kyau ku bai karanta ba kuma ya ɗauki hadisin cin da an gaya mai a ciki ina ganin da hausa aka gaya mashi kun fahimci wannan da kyau ku da hausa aka gaya mai hadisin da ya ji da hausan abin ya bashi sha'awa shine ya ji wani babban malami ya faɗa don ya musa abin da wannan babban malamin ya faɗa shi ne ya rungumi littafin a guje zai je kunyata kan shi to shine sai ya rashin sa'a dan ba zan ce ya sa'a ba sai rashin sa'a sai ya same ni a wajen sai ya ji ya ce to kai wannan kuskure ka yi shi mala ali in ka je ba ma zai karanta maka wannan ba illa iyaka in ya fara wuji da kai to lokacin ne za ka gane cewa ba ka da kan gado ina fatan mun gane wannan da kyau don baka san abin da kake yi ba don ina ganin kama akwai hauka a cikin al'amarinka Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisin na ce abu wane ne Huzaifa hadisin Abu Zarr ne ga hadisin fa Abu Zarr ya ce sumna ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun yi azumi tare da annabi na Ramadan falam yaqum bina shay'an a wannan shekaran annabi bai mana ashan ba mina shahari a cikin watan hatta baqiya saba'u sai da kwana bakwai ya ƙare an yi azumi na nawa kenan na uku daren uku faƙama bina annabi ya mana sallan ashan hatta zahaba thuluthul laili har sai da muka cinye ɗaya bisa uku na ƙarshen na dare da aka raba dare uku suka yi ashan ɗaya bisa uku falamma kanata sadisa da aka yi azumi na hudu lam yaqum bina bai yi mana sallan ashan ba falamma kanatil khamisa sai da aka yi azumi na biyar daren na biyar kama bina sannan ya mana ashan hatta zahaba shatarun laili har sai da rabin dare ya ƙare. Faƙultu Abu Zarri ya ce ma annabi, Ya Rasulallah, launa faltana da kai mana sallan ashen duka, ya mahazin lela, mun yi sallan duka. Faƙala sai ce, Innan rajula idan sallama al'imam, duk sanda mutum ya salla tare da liman, hatta yan sarefa har a gama sallan da shi, husiba lahu qiyam layla za a rubuta mai sallan dare yanzu wannan ana maganar sallan farilla ne ko nafila sai a kawo da abin da ake magana a kai a ji a ɗauko wani abin da ma ba shi da alaƙa da wajen kwata-kwata tsoron rashin kan gado kuma sallan ashen ba fa ana yin mara ne ba duka ake yi saboda ƙarshen rayuwar annabi duka yake yi da ne yake wannan sanda ƙarshen rayuwar shi ta zo sai ya ce ma duk wanda ya sallan ya a itikafi da su a tsakiyar dare to zuwa itikafi da su a sauran me daren duka ba ma ashen ɗin ba duka daren a raya kaga irin wannan in mutum bai je ya koyi karatu wajen malamai ba nazari yake yi to zai ɗauko bid'a ya ce sunna ne falamma kanatar rabi'a yayin da aka yi azumi na shida lam yaqum bi mana sallan ba falamma kanat thalisa 27 na shiga jama'a ahalahu annabi ya tattaro iyalin shi duka ahalahu suwa iyalan annabi ba su Aisha da Hafsa da sauransu ba wani sa'ahu da matan shi duka wannas da sauran mutanen gari duka aka ce mata duk ku fito faqama bina hatta khashina an yafutana al-fala aka yi doguwar sallah da sahur sai da yau ne ya kwace mana. Ƙala ƙultu malfala na ce, Me alfala ƙala ce a sahur, sahur mana, sun malin mai bina ba ta shahar sannan sauran watan ma bai mana sallan ba. Wani hadisi ingantacce ne akhrajahu ashabu sunan wa gairuhum. Duk ashabu sunan sun bidar da wannan hadisin. Wa huwa mukharrajun fi salatat tarawih. Mala Albani ya ce ya kawo hadisi a cikin salatat tarawih ya inganta shi kuma a sunan Abi Dauda da irwa'ul galil ɗazu ɗazun nan fa wannan ci ba daɗin ya riƙe littafin wai da wannan littafin ne zai je limamin musulunci wa zai je muƙabala da shi saboda rashin kan gado na mutane kuma ɗalibin shi ne fa mala ali ba shine principal na haya ba wannan akwai ɗa a cikin wannan haya abin Allah madaukin sarki ya kiyaye ai in ni ne in yazo sai in je in kira head boy in ce ta marin kafiri baya an ƙure shi to wannan ai dan iska ne ba mutum kirki ba ne Allah wannan shi da alamtu hurri ma ya ta kulla yomin falan mashtad da sa'iduhu ramani ni na koya mashi amma kuma da yazo zai kuma ni yake zagi Allah shi kyauta to shine ai wannan maganganun da mala ya kwaso yake gaya mana ya ce kama alƙadi isma'il sai su ɗauko maka magana zai ce ai ga malamin ahalu sunna wane ya ce sai ka ce kai ni fa ina bin ƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai na ce maka ina bin malamai ne ni in ma ya tabbata malamin ya faɗi shi ma malamin ya zo mu ba annabi da sahabbai shi ne salafiyanci kaɗai fa ana fahimtar wannan da kyau ko ya kawo maganan ma in ɗan shiya ne ka ce nuna maka wajen Allah ya ƙarshen ta ƙarya yake shi ma ji yayi a wajen zanga-zanga da aka gama aka tara su wani makareci ya naɗi ya miƙe a gaban su ya masu shi ma ka ce ɗauko littafin ya nuna ba zai iya bacin da littattafan nashi ba wasali wannan sa'i ya ce haka ma na sa'i ya faɗi wa abi Ali annai saburi fa huwa kama ƙala shekul Islam. Mala ce wannan maganan dai kamar yadda Ibn Taymiyyah ne ya faɗi cewa fa in kana al-maqsud bil manqul sahih in ya zama abubuwan da aka ce an faɗa ɗin ingantattu ne fala yumkin an yathbuta zalika an al-a'imma wannan bai tabbata daga waɗannan limaman ba li'anna al-waqi yashhadu bi khilafi haza saboda waƙin al'amarin aka ba hadisan duka aka tantance za a ga maganan da aka ce sun faɗi ɗin ba haka ba ne. Wa in kanal maƙasudu min zalikal majmu'ul manƙuli in ya zama abubuwan da aka tattaro ne tarka-tarka minas sahihi ingantattun wa gairihi da waɗanda ba sahihan ba fa zalika wajhun wannan ma kowa zai iya faɗi ina fatan mun gano wannan da kyau da wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba almutaraddiyatu wannan dihatu walmanquzatu wa ma akala sabau illa ma zakaitum to in duk wannan ya wannan zai yi ai ina fatan mun gano wannan da kyau shine lissafin dokin rano da wanda aka siyar da wanda ya gudu da wanda ya bata da wanda ya mutu da wanda aka kyautar duka zai hada ce dawakin ka ne ce ka ranka ya dade dawakin ka sun kai 500 ce a dawakin da muke sun kai da yace eh kaga shekaran da ya wuce kai kyautan 300 guda hamsin sun mutu guda ashirin sun gudu kuma kaga yanzu akwai wajen guda arba'in a barga fa wannan lissafin me kana lissafin da abin da ka kashe da wanda ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shine shine irin wannan lissafin yan shiya suke kaga wannan shiriri ta ne mala yake cewa sabab wallahu a'lam abin da ya sabbaba wannan shirman fi kasirin fi kasarati ma yarwi an fada'il Ali ya faru ne saboda ana yawan ruwaito falalolin sayyidina Ali sawa'un min as-sahih aw ad-da'if aw al-mawdu mala yace ko dai ingantacce ko mai rauni ko na ƙarya yarjo ila amrayni abin da ke sabbaba wannan bala'i ɗayan al'amari ne guda biyu abin da ya sabbaba wannan matsalar yanzu misali ku je ku ɗauko labarin yakin tabuka ɗin nan wannan ma yana daga cikin falalan alaye, ko bai ciki, cin da duk labarin wa ake bayarwa a kan shi, amma akwai kalma ɗaya na gaskiya a ciki, irin gudunmuwan ma da sarakunan duniya suke rika kawa na yaƙi, to a wani fili za a wannan yaƙin. Kuna gane wannan, yanzu dai rayuwar da muke a duniya ya bayyana wannan labarin shi kan shi ƙarya ne, kuma aka je, wai an zo yaƙi ne aka je ana dara. kuma aka zo tsafi aka zo ana sara kawuna wai sai na doki ne ma aka saukar da shi daga sama wai duk dokin da aka zo aka aje ma sai na zai hau in ya zo ɗora mai sirdi ya kama ya ja sai ya tsinka dokin biyu kaji sai ka ce wani abin abin nan alayyahu abin tsinken alayyahu ne in ka sa mai lilo ka ja sai ya tsinki haka ne wai doki ne zai tsinka shi to ko akuya ya tsinka kun gano wannan da kyau ku wai ma da ya wannan dai aka zo za a ɗaura mai ɗammara ɗammara ta ƙi ruwan an sa za a ɗaura ana ja sai tsigan jikin shi ta shi gashin da ke jikin sai na ali wani sai tsitsinka to gashin jikin shi ya zama ya zama takobi ga yama jini na wuce wai ma da ya hau dokin ya gere na gudun dokin sai ɗauki dokin ya wurwura da shi kaga doki ya zama abin wasa wai ma lokaci ya goya dokin ya gudu ya gudu dan Allah wannan bai fi kama da shiririta ba wai duk wannan ma aroto su a cikin falalanwa ba ma abin da ya fi bani haushi a cikin labarin wai sai na alwai da ya je na ta kashe arna wai sai aka ce ma annabi waye marma zai ba sayyidina ali haƙuri in ba haka ba in ya gama kashe su zai komo ya kashe mumine saboda ya alƙawari wai yau sai jini ya yi malala har ya kama gaban dokin shi jinin mutane ana yanka shi har ya zama kogi da zai kai tsawon doki kallon nan sharman kuma sayyidina ali ya gama kashe arna ya zo ya kashe musulmi kodin yake sha yi wannan aiki ba aikin ɗan kodin ba ne to sai na alni zai wannan shirma na da ya kiyaye sai mun zo katu gobe za ku ji subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum